بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وما لكل فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة أزمي يو واتو رانا تبقي شكرا دبو da ɗari hudu da arba'in da uku wanda daidai da takwas ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani da muke gudanarwa a zawiyar maulana shekh sharif ibrahim salih husaini radiyallahu anhu cikin suratu al'arafi har da yanzu mun kwana ne a inda allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato mutanen makka suke cewa aikin alfasha da suke yi wato Allah tabaraka wa ta'ala ne ya umarce su da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce baya umarni da miyagun ayyuka shine Allah ya ce kul ama rabbi bil Allah abin da ya umarni da shi shine yin adalci wa aqimu wujuha wujuhakum inda kulli masjidin kuma ku fuskantar da kawukanku ga Allah tabaraka wa ta'ala inda kulli masjidin inda kulli masjidin yana ɗaukan kowanne sallah ku fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala ku bauta masa wad'uhu ku bauta masa mukhlisina lahu ad kuna kyautata masa addini ga barin shirka da kuke aikatawa ku sani wato Allah tabaraka wa ta'ala kama bada'akum ta'udun yanda ya fara ku wato ay khalaqakum wa lam takunu shay'a ya halicce ku alhali ba ku kasance wani abu ba to daga ƙarshe haka za ku koma fariƙan hada wa fariƙan haƙa alaihi mutsalala wato wannan fariƙan ɗin maf'ulun bihi muƙaddamun ne na hada ɗin ne hada minkum fariƙan ai ya shiryar da jama'a cikinku wasu kuma haƙa alaihi mutsalala bata ya tabbata gare ku saboda haka duk ok ba mu shiga nan ba fariqan hada wa fariqan haqa alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu shayatin awliya wato batattun mutanen makka sun riki gumaka wato mataimaka da abokai koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala wa yahsabuna annahum muhtadun ayin haka suke zaton cewa su shiryayyu ne na'am
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون wato Allah tabaraka wa ta'ala har yanzu ya ƙara kira zuwa ga 'yan adam kamar yadda ya ce kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha ta wannan aya ita ma kamar haka ne ya bani adamu khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya 'yan adam ku riki adonku wato inda kulli masjidin ay salatin a duk lokacin da mutum zai sallah to ya ɗauki sutura da za ta suturce al'auransa idan namiji ne daga cibiya zuwa gwiwa wanda ya tabbatar sun ruhu idan ya yi sallah wannan guri bai rufe ba sallan shi babu idan mace ne kuma an ce kulluha auratu ma azalwata wal kaffai mace dukkanta al'aura ne koma bayan fuskanta da tafinta dole ne ta yi sutura ta lullube jikinta duka a lokacin da za ta yi sallah to haka shi ma namiji idan ya yi sallah wato babu wani abu a kafaɗansa sallar ta yi sai dai makaruhi ne ana son mutum ya suturce jikinsa duka yanzu ko a ce sarki ne kira mutum ya ga zai dauki tufa mai daraja balle Allah tabaraka wa ta'ala zai gana da shi al-musalli naji rabba saboda haka ya sa sutura da ta dace da shi kuma kada ya dauki sutura mara kyau ya dauki sutura mai kyau shine mai tsafta don ko mala'iku ba sa son wari gashi yan adam su ma haka ne ya je da suturarsa mai ƙanshi cikin tsafta ya yi sallah ma ya suturu auratakum inda salati abin da zai suturce al'aurarku lokacin sallah wa tsawafi haka nan lokacin da za ku yi dawafi ku ɗauki suturar da za ta rufe muku al'aura bi an talbasu wa ta'ammamu ku sa tufanku ku yi rawani amma shi rawani mustahabbi ne ba dole bane kulu wa kulu wa shrabu Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma ku ci ku sha abinda na arzuta ku da shi amma wala tusrifu kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin Allah tabaraka wa ta'ala baya son masu barna a cikin ci da sha da ma dukkan sutura din kulu ma shi'tum washrabu ma shi'tum ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so amma dai wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin akwai wani banasare likita ne a fi zamani haruna a zamanin haruna rashid ɗaya daga cikin khalifofin a daular abbasiya sa'alal ulama ya tambayi malamai ma balu kitabikum laysa fihi shay'un min ilmi tibbi yace menene sha'anin littafin ku ayal qur'ani babu wani abu na ilimin wato likitanci a ciki ajabahu al-hasan ibn ali al-waqidi sayyid al-hasan dan ali al-waqidi sai an sa masa qala lahu inna allaha jama'a lana fihi inna allaha jama'a lana fihi inna allaha jama'a lana at-tibba fi nisfi ayati yace ai Allah mu ya hada mana magani a rabin aya ma ba Qur'ani ba duka qala lahu wa ma tilka al-ayatu wato wace ce ayar da ta hada dukkan ilimin likita qala Allah yace kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi barna qala lahu wa hal nabiyukum sallallahu alaihi wasallam nataqa bi shay'in min ilmi tibbi shin annabinku ya furta wani abu na ilimin likitanci ƙala na'am sai ma yace masa fi kalimatin yasira ya hada ilimin likitanci a kalimomin ɗan kaɗan jama'a lana tibba kullahu yace annabi ya tara mana ilimin likitanci ƙala ma ƙala rasulukum menene abin da annabin kuɗin ya faɗa ƙala al-ma'idatu baitud da'i duk da ma wasu suna ganin hikima ce in ma hikima ce akwai hadisi da yake daidai da wannan hikiman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ingantacce wato ya isa mutum sharri ya cika tumbinsa al-ma'idatu baitu da'i wal himyatu kariya ai rigakafi ra'su dawa'i shine shugaban magani wa awidu kullu jismin ma'tada ku sabarwa dukkan wani jiki abin da ya saba saboda haka wannan ya ƙare komai akan likitanci dalili idan mutum ya ci abinci wannan bai narke ba ya ɗora wannan to yana kawo cutuka duka amma in ya ci abinci sai abincin ya narke sai nemi wani to wannan ba zai cutar da shi amma irin su olsa su cutan hanta su dai cutan koda abubuwan da suka shafi hanji duka ciye-ciye ne kawo su ko ko mutum ya ci abinci take kwanta to duka yana kawo cutuka idan mutum ya kiyaye su insha Allah wani babban cuta ba zai yi shi ba Eh, ala ma taraka kitabukum wala nabiyukum lijalunusa shay'an lalle alqur'anin ku da annabinku ba su bar wa wato likita jalinusa wani abu ba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا النبي صلى الله عليه وسلم الله يتفك يا وا كافر وكنسو وتوسا تفاتي كوكما تشين وني daga cikin abinci wane ne man harrama zinatallah waye haramta ado da Allah tabaraka wata'ala ya fitar wa bayinsa min libasi na tufafi wa tayyibati da kuma abibakin daɗi min rizqi na arziki qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya shi waɗannan abubuwa wato na mumine ne a nan duniya saboda ita wato duniya an ce sijil mumin a kurkuku ne ga mumini amma ba wai ana nufin ya rayu cikin kaskanci da wahala ba a'a idan aka dubi abin da Allah ya masa a lahira na aljanna to anan kamar an ajiye shi a kurkuku amma zai ci ya sha daga daƙaƙa ba zai raba shi da lahirar shi ko da Allah ba hayati duniya bil istihqaqi cewa su suka cancanci waɗannan girmamawa wa in sharakahum fiha ghayruhum ko da wasu su sun yi tarayya da su ya kaɗai ta gare su yau malkiyamati kazalika nufassilu ayati Allah ya ce haka nan muke bayyana musu ayoyi li qaumin ya'lamun ga mutane da za su sani a sa tufa mai daraja da cin abinci mai daraja baya rage imani imani shi a zuciya yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa hahuna ya nuna izuwa kirjinsa tsoron Allah a zuciya yake ba wai a tufa ba Allah ya ce inna Allah annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum Allah baya duba halittu halittanku wa amwalikum ko dukiyoyinku dukkan mutum duk dukiyarsa ba zai kara masa komai a wajen Allah ba walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yana duba zukatanku ne da ayyukanku idan idan amana al-abdu idan mutum yayi imani wattaka ya ji tsoron Allah wa kullu ma sha'a min al-libasi duk abin da ya so na tufa sawa'un khashinun tufa ce mai kaushi aw hasanun ko tufa ne mai kyau fala yadurru ba zai cutar da shi ba an ce imam malik da ya rasu ya bar rawani kadai dubu an fahimta ya takalmi kuma ya bar takalmi ɗari biyar kaga idan ilimi ne ko wani abu kaga ƙarshe kenan saboda ana ce masa imamul ayimmati dukkan ayimma guda hudu babu kamar shi ya koyar da har abu hanifa wanda shi tabi'i ne ma to saboda haka sa wani tufa da cin wani abinci baya tauye imanin mutum annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya guji duniya gudun duniyar da yayi saboda inda ya galta da duniya to mutane kuma za su riƙi wannan duniyar wani abu amma ba haramun bane ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفي في غالب الوقت يشبعون akwai haramun ba ne amfani da duniya saboda kar mutane su shagalta da ita ne an fahimta haka nan wa kullu ma tanawala min at-ta'am fala yadurru duk abin da yaci na abinci in dai halal ne ba zai cutar da shi ba wa in kana al-imanu ghayra sahihin yace ko da in imani kuma ya zama ba ingantacce bane aw al amalu ghayra mustaqimi fala yanfa'u takashufu kaushi a cikin rayuwa fil libasi a tufa wala fil ma'ashi a rayuwa to in dai bai zama mutumin Allah ba ko ya guji duniyan ba zai amfane shi ba saboda haka ya halatta mutum ya ci ya sha abu mai daraja babu babu kamar malamai ana son malamai su rika sa tufafi da suka dace da su annabi sallallahu alaihi wasallama kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yalbasu kullama wajada yana sa duk abin da ya samu taratan kisa'un ko taratan kisa'an wa taratan libasan yana sa mayafi ko tufa la tajidu libasan mislahu inda al-muluki zai sa tufa ko a wajen sarakuna ba za ka samu irin ta ba wani lokaci kuma za ka same shi da tufa ma a tsinke to yana sa kowanne lokaci tufar da ta dace da shi idan za a yi idi ko manyan baƙi suka zo zai sa sutura mai daraja da za a darjanta shi da ita ya fitan musu in yana kuma kowane irin tufa labisa yawman aba'atan annabi ya taɓa sa wato alkebba uwi mabbi hamsi mi'ati dinari wanda aka kimanta ta da dinari ɗari biyar wanda dinari guda a ɗari biyu shine nisabin zakka wanda a yanzu ya kai kusan miliyan biyu da dubu ashirin to fa a wancan zamani ba yanzu ba ya sa wannan irin rigan تبينا منه صلى الله عليه وسلم ده النبي بين أن المدار على ذلك شيء مزاجيا بأتفا يكي بكو أبنش المدار على القلب yace mazagaya yana kan zuciya ne to saboda haka su imam malik an ce ba ranar da baya cin nama naman da yake aika a sai ma ya kai kusan na dirhami biyar an fahimta ne yana sa tufa mai daraja takalmi ya bar ɗari biyar rawani kuma guda ɗari idan malami bai sa tufa mai daraja ba mutane za su rena shi idan suka rena shi ba shi suka rena ba baiwan Allah ne kawo wato la'ana ga wannan wanda ya rena shi to shi yasa da sarakuna da malamai ake so su rike sa fati masu daraja don kada a rena Allah tabaraka wa ta'ala na'am
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
wato Allah tabaraka wa ta'ala yace bai haramta wani abu halal ba kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta al fahsha ne shine wato kaba'ira kamar zina ma zahara minha ma batan wal isma Allah ya haramta dukkan wani sabo wal bagya Allah tabaraka wa ta'ala haka nan ya haramta yin zalunci da ghairil haqqi ba tare da wato wani haƙƙi ba kuma ya haramta wa an tushriku billahi ku hada Allah da wani malami nazzil bihi sultana abin da saukar da hujja a kan shi ba kuma hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ku faɗi abin da ba ku sani akan Allah tabaraka wa ta'ala ba ذكر في هذه الآية الكبائر ألا يساكي أنبتا من يليفك كما يبدو كرنتا كرسل سورة الأنعام لما يقال بيت من يليفك وهي كلها كبائر ولكن أخر أكبرها يا جنكر تمفي جرمانسو أنا يند ألا يجيروسو ba manyan laifi ya kawo tukunan wanda ya fisa ya kawo ƙananan laifuka sai ya sauka kamar tsarikar tadalli ya sauko ne ba hawaye ba ba tarakki ba a harraman fawahisha ma zahara minha wa ma batana hiya zina Allah haramta zina da kuma sabo ya haramta su da zalunci duk Allah ya haramta su sai ya ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kaga ai wannan yana sama da waɗancan duka ashirku a'zamu min zalika kullan ka wato shirka ya fi kowanne a cikin waɗannan wa a'zamu min hada kullan an taqula ala Allah ma la ta'lamu wanda ya fi shirkan ma shine ka faɗi wa Allah abin da bai faɗa ba fi hadhihi al-ayati الأشياء في الترقي الفواحش أعظم منها الإثم وأعظم منها البغي وأعظم منها الشرك وأعظم منها التقول كاجي على الله على الله ما لم يقل wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato duk wanda ya kirkira wa magana annabi bai faɗa ba mutum ya faɗe ta to yace falle tabawwa maqadahu minan nari ya sauka mafikinsa a wuta maulan mushe ibrahim salih radiyallahu ta'ala anhu ya ce abin da ake nufi fassarar wannan hadisi mutum ya faɗa wa Allah abin da bai faɗa ba ya faɗa wa annabi abin da bai faɗa ba ba wai ana nufin kawai ka kirkiri magana ka danganta wa Allah annabi kaɗai ba a'a ka fassara qur'ani ka fassara hadisi ba tare da ilimi ba me ne ilimi ka tabbatar wannan abun ka je ka ɗauka a gaban malami malamin da ya isa malami ya fassara maka shi ingantaccen fassara to in ka yi wannan ka kubuta daga wannan amma mutum mutum bai fassara abu yadda Allah yake nufi ba bai fassara abu yadda annabi yake nufi ba to in ya je lahira to ba ma sai an ce tafi wuta ba da kansa zai kai kansa wuta saboda laifin da yawa Allah tabaraka wata'ala mutane a kula a daina ganganci idan kana son a ce maka malam to ka je ka yi karatu ka san ma'anan kowanne abu sai ka faɗe shi ala sakatin wayaki ne ka faɗe sa cikin wato ya ƙini tabbas haka ne fassara shi karatu baya canjawa idan an fassara abu a nan yusufari in ka je masar ma ɗaya ne baya canjawa amma sai ka ji mutum wannan ya fassara abun nan kaza wannan ya fassara sai ka rasa ma wanne ne gaskiya saboda haka yana da hatsari sosai kuma yana kawo bala'i a zamanin shehu usman ibn fodwe wani ya fara tafsiri shi kuma ba malami ba sai shehu usman ibn fodwe ya rubuta masa wasiƙa ya ce ko ka bar wannan tafsirin da kake yi ko ko bala'i ya game mu saboda kage zai wa Allah da annabi da kuma ilimi Allah ya kiyaye mun je gaba to bismillah
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama wa kulli ummatin ajal wato dukkan waɗannan al'ummatai waɗanda suka bi Allah da wanda ma ba su bi ba kowanne yana da lokacinsa فإذا جاء أجلهم إذا لوك سنسو يازو لا يستأخرون ساعة بعضا سئية جنكيرتوا لوك سيقودا إيبا كما إذا لوك سن بيزوبا ولا يستقدمون بعضا سئية قباتا با wato ba a son mutum ya nemi mutuwa duk abin da yake ciki annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kada mutum ya yi fatan mutuwa saboda ya ce idan ya zama mutumin kirki to ya Allah zai ƙara wani aikin kirki fa idan kuma ya zama ba mutumin kirki ba to ya Allah zai tuba saboda haka ita rayuwa ƙaruwa ce kullum kada mutum ya nemi gabata lokacin shi bai wala ya saddimu Allah ya ce ya bani adama ya ɗan adam imma ya atiyannakum rusulun minkum yace idan manzanni daga cikin ku sun zo ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina faman ittaqa duk wanda ya ji tsoron Allah wa aslaha ya gyara aikinsa to ya san a lahira fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba Allah ya sa mu ciki wallazi da kazzabu bi ayatina kaga waɗanda suka karyata ayoyina kuma alqur'ani kenan wastakbaru suka yi girman kai ga barin imani an ha ga barin su ulaika ashabun nar su ne yan wuta Allah ya kiyaye ne kuma za su dawwama a ciki Allah yake babu wanda ya fi zalunta kansa a sama da wanda ya karyata ayoyin Allah faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wanda ya fi zalunta kansa sama da wanda ya kaga wa Allah tabaraka wa ta'ala ƙarya shine bi nisbati shariki ya danganta wa Allah abokin tarayya wal walad ilaihi ya danganta masa da au kadzaba bi ayatihi ko ko ya ƙaryata alqur'ani irin mutanen makka ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab wato dukkan waɗannan abin da Allah ya kaddara musu zai same su na rabon duniya duk abin da Allah ya kaddara zai samu mutum to don sakonsa ba zai sa Allah ya yanke wannan abin ba ما كتب له في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك دكا ودنا أبوبوا يند ألا يربو تاسو في الأزل حكا سكي شي يسا إلى وكنس الحليم gashi ya haramta yin sako za ka saɓe shi yana gani zai bari tunda ya sa maka ajali sai wannan lokacin yayi hatta idza ja'atu rusuluna har manzanninmu ai mala'iku masu ɗaukar rai idan suka zo ya tawaffawnahum suna masu kashe su ƙalu za su ce musu tafkitan aidan ƙasƙantar da su aina ba kuntum tad'una min dunillah ina gumakan da kuke bautawa koma bayan Allah su zo su taimake ku mara yau tunda za a ɗauke ranku sai su ce dallu anna sun fake ga barinmu falam narahum ba mu gansu ba Allah yake da kansu shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a lokaci da za su mutu za su shaida cewa su kafirai ne الله يكفي اوكي تفضل واصل قال ادخلوا
قال ادخلوا في أمم وقد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون
wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace qalat khulufi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar waɗannan da suka hada wa Allah da wani abauta a lahira Allah zai ce musu ku shiga cikin al'ummatai da suka gabace ku na mutane da aljan cikin wuta to kullama dakhalat ummatun an-nara la'anat ukhtaha a duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta sai ta tsine wa ‘yar uwarta allati qablaha li dalaliha biha al'ummar da ta gabace ta saboda su suka ɓadda su hatta idan daraku fiha idan suka riski juna al'ummar farko da ta ƙarshen kenan jami'a qalat ukhrahum wato wasu su ai mabiya za su ce li'ulahum yan farko wa humul matbu'una minkum wa minhum a rabbana haula'i adalluna ya ubangiji waɗannan yan farkon fa su suka ɓadda mu fa'atihim azaban dhifan saboda haka ka ba su ka kawo musu azaba abu ribanyawa na wuta qala ta'ala likullin minkum wa minhum dhifun kowanne yana da ribin azaban ai azabun mudha'afun walakin la ta'lamun sai dai ba ku sani ba mali kulli fariqin abin da yake ga kowace jama'a saboda ai kafirci duka ɗaya ne yan farkon da yan ƙarshen duk kafirci ne saboda haka babu batun wannan yafi wannan azaba wa qalat ulahum li ukhrahum yan farkon kuma sai su ce yan ƙarshen ai almatbu'una wato abun bi ajabu fa ma kana lakum alaina min fadlin babu wani fifiko gare ku akan mu li'annakum lam takfuru bi sababina ba ku kafirce dalilin mu ba fa nahnu wa antum sawa'u da mu da ku din dukkan mu kafire ne babu bambanci tsakanin mu saboda haka Allah zai ce musu dukkan ku fadhuqul azaba ku dandana azabar wuta bima kuntum taksibun abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah ya kiyaye
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين نعم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha wato lalle waɗanda suka karyata ayoyin mu suka yi girman kai ga barin su ba su yi imani da su idan suka rasu la tufattahu lahum abwabus samai ba za a bude musu kofofin sama ba saboda rayukansu su hau zuwa ga sama idza urija bi arwahihim ilaiha ba'da al-mauti idan aka hau da rayukansu zuwa ga sammai bayan mutuwa fa yuhbaqu biha ila sijjini za a sauko da rayukansu zuwa wato kurkuku da ake daure rayukan kafire da khilafil mumin sabani mumini fa tuftahu lahu za a bude wa rayin shi wato sama ya hau wa yus'adu bi ruhihi ila sama'i sabi'ati za a hau da rayin shi zuwa sama ta bakwai wala yadkhuluna aljannata waɗanda suka mutu suna kafirai har abada ba za su shiga aljanna aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wanda ana kiran shi ilmin balaga at-ta'ali karate wani abu da yiwuwan wani abu kaga yace ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta hujin allura kaga wannan abu ne da ba zai yiwu ba to tun da ba zai yi raƙumi ya shiga hujin allura ba suma ba zai su shiga aljanna ba fi thukbil ibra huwa ghayr mumkin fa kadhalika fa kadha dukhuluhum haka har abada ba zai yi ba Allah ya ce yanda na musulman dukkan wani mai laifi haka nake saka masa wa kadhalika najzi mujrimin haka saka wa dukkan wasu masu laifin kuffar la yadkhuluna aljannata abadan wato har abada ba za su shiga aljanna ba hatta yadkhul aljamal fi sam alkhiyar wa hada ghayr mumkin wal kuffar kismani shi ibrahim radiyallahu anhu yace kafirai kashi biyu ne akwai al kuffar bi hisbi akwai kafirai da ake ganin su a zahiri wal kuffar bil ma'ana akwai kafirai na koyi al kuffar bil ma'ana kafirai a ɓoye humul lazina taraku sayra ila Allah tabaraka wa ta'ala su ne waɗanda suka bar tafiya zuwa ga Allah tafiya zuwa ga Allah kuma shine bautawa Allah an fahimta inni zahibun ila rabbi wato sayyidina Ibrahim ko sayyidina Lut sun faɗa wannan maganar ko muhajirun dukkan su sun tafi zuwa ga Allah bautan Allah ne suke yi to sairu shine bautawa Allah bautawa Allah na zahiri da na baɗini dukkan wanda ya bar su saboda haka shi ma kafiri ne ula'ika la yadkhuluna jannatal ma'rifati waɗanda ba sa bautawa Allah ba za su samu aljannar sanin Allah tabaraka wa ta'ala ba har abada hatta yalija aljamalu ay hatta yafna wujudu al-abdi wa jamalu wujudihi hatta lam yabqa minhu fihi shay'un intaha yayin da ba abun da ya rage tare da zatin shi ya baqa'i da Allah يمكنه الدخول في سم الخياط زي يوشي كتك هوجين واتو اللورا لعله لم يبقى شيء إذا يقتل وكذلك نجزي المجرمين سيكون كافرين وأن ظاهرين لهم مهاد من جهنم ألا يتي كافرين سنة شمبتر وتا واتو لهم لهم مهاد من جهنم والنميل لبيان الدين wa min fawqihim fash akwai kuma rufi a saman su na wutan wa kadhalika najzi zalimin Allah yake haka nan nake saka dukkanin a mushrikai to Allah yake wallazina amanu wa salihati kaga waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na gari Allah yake amma ayyuka na gari din la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma ɗora wa kowace rayi sai abin da za ta iya shau ya ce jumla tu i'tirazu jumla ce da ta bujiro saboda in ka duba maganar da take wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ne magana anan za ta haɗu shikenan sai da aka ce wallazina amanu wa amilus salihati kada mutum ya zaci ayyuka zai yi abun da ya fi ƙarfinsa sai Allah ya kawo wannan itirasin ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha جملة اعتراض وانا ما لم تفسير يكون ذاك أنفار دشي أولئك أصحاب الجنة واتو سوني أن الجنة كما سود مدوماني أتكيمتا الله يسام
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وهم بالآخرة كافرون نعم واتو الله تبارك وتعالى bayan ya faɗi makoman mutanen wuta ya faɗi makoman mutanen aljanna ya ce idan suka zo shiga aljanna ɗin wani za'ana ma fi su zuri min ghilli a tsakanin musulmi da musulmi ba a rasa ɗan jin wani abu amma duk abin da ya zauna a zuciya wannan za a kama mutum da shi amma don abin da zai tarda zuciya ya wuce ba a kama mutum duk mutumin da ya ajiye kiyayyen dan uwansa musulmi wannan ko aikinsa ba a karba wannan kullum muna jin malamai suna fara amma dan ka dan ji wani abu akan dan uwanka musulmi wanda ya wuce to wannan Allah baya kamo akan shi ko da maulana Sheikh radiyallahu anhu bara ko bara wancan ne ya faɗa yace akwai abin da ake kira aqida shi a zuciya yake duk abin da zai zauna a zuciya baya barin ta shi ake kira aqida kaga kiyayya ai yana zama to duk abin da zai ka ajiye a zuciya to ana kama mutum amma abin da mutum ya yi wasin shi wannan ba a kama shi a kai to idan aka zo lokacin da za a shiga aljanna za a shiga akan zuciyar mutum ɗaya ne ya ne da zuciyar mutum ɗaya yanzu ana samun saɓani tsakaninka da zuciyanka ai abin da kake so shi zuciyarka yake so ko to duk haka za mu shiga aljanna alaƙal da rajulin wahidin yadda muke mutum abu ɗaya da yake so da baya so haka kowa zai shiga aljanna Allah ya samu to a lokacin da za a shiga ɗan wannan karsashin da yake auku a zuciya duk za a wanke shi a ruwan alkausar tukunna a wuce amma kada a ji wannan fa mutum ya zama yana yin gaba ba gaba ake nufi ba ilhid da su ilghil wannan da suke zama wannan ba su ake magana ba wannan za ana ma fi suduri min illi hiddin bainahum fi dunya saboda haka za a zare wannan abu wato tajri min tahtihim al-anhar akwai magana anan wannan ba za mu karanta shi ba ko da mutum zai tafsiri irin wannan maganganu ba a faɗan su a cikin jama'a an fahimta yi saboda sahabban annabi sallallahu alaihi sallama iyayenmu ne addini mutum ko ma'aikinsa ya yi wani abu zai fita cikin mutane ya ce wani ya yi kaza ba in kuma ya yi haka to alaman ba shi da hankali ne kullum shi ɗayar goce na faɗan maganar nan to su ma iyayenmu ne a cikin addini wani abubuwa an ce wani insaku amma shajara bainahum kame kame baki akan sabani da ya faru tsakanin sahabbai wajibi ne yana daga cikin imani ne mutum in yayi bashi da imani tajri min tahtihimul anhar za su shiga cikin aljanna koramai suna gudana ai ruwayensu don korama ba ta gudu rami ne korama wa qalu yayin da suka shiga aljanna inda al-istiqrar yayin da sun tabbata fi manazilihim alhamdulillahi alladhi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu ga wannan baiwa li hadal amali allazi hada jazaohu wannan shine sakamakon sa ba da ikon Allah ba wa ma kunna linahtadiya ba mu kasance za mu shiryu ba laula an hadana Allah ba don Allah ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusul rabbina bil haqq lalle manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya shine addinin musulunci yayin da sun faɗi wannan sun gode wa Allah sai a kirawo su wa nudu ay du'u an ay annahu tilkumul jannatu wannan aljannan da kuke gani uritumuha an gadar muku ita bi ma'ana tun da kaji gado mutum an bashi abu har abada kenan ba a ce an zaunar da ku ba saboda an ce an zaunar da mu ya Allah mutum zai tunanin fita an fahimta in an ce uskintumuha to zai yi mutum an sa shi gida aya shi da shi Allah sai ne ko amma an ce uristu muha an gadar maka mutum ya mutu an baka abu khalas din ta ta sahibul haqq ko shi yasa aka ce musu uristu muha amma bima kuntum ta'malu da abin da kuke aikatawa eh annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu mai shiga aljanna sai da falalan Allah an gane aikin ba zai sa ka aljanna ba sai falalan Allah to malamai sun ce menene falalan Allah wai aikin da ka yi shine falalan Allah an gane ai lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna illa an yataghammadahu Allah bi rahmatin minhu wa fadlin ko bi fadlin minhu wa rahma to wannan aikin da yayi shine falalan Allah da ya baka din ka shiga kenan aljanna kwata kwata ba a shiganta babu aiki aikin shi ne sanadiyar shiga aljanna Allah ya sa mu ciki wana da hutu suwa bima kuntum ta'malun wana da ashabul jannati ashaban nar yayin da yan aljanna suka shiga aljanna za su kira yan wuta akwai mutane da suke ganin wato ita rayuwar rayuwar lahira din kamar rayuwar duniya ne akwai ma wanda suke ganin kawai yadda kake rayuwa wannan yana cikin jin daɗi wannan ba cikin jin daɗi yan wutan ba da aljannan kusan haka ne saboda ana ganin juna wasu kace a akwai ɗan katanga ne tsakanin kowa yana ganin abun da ɗan uwan shi yake ciki to dai koya ne ne ma za a ga juna wana da ashabul jannati ashaban nari taqriran dan su tabbatar musu koko su kaskantar da su mu an arwajadna ma wa'adana rabbuna hakka mun samu abun da Allah ya mana alkawari na samun lada gaskiya ne فهل أنتم ما فهل أنتم وجدتم ما وعدكم ربكم حقا كما كن سامو أبن da ubangijin ku ya muku alkawari gaskiya ne azaba ko kaga wannan wato zai zama kamar istihza'i ne saboda suna cikin abin ne kuma suke tambayar su qalu na'am suka ce eh fa'azzana mu'azzinun mala'ika zai yi kira bainahum al'anatullahi ala zalimin sinuwar Allah ta tabbata ga mushrikai su waye ne azzalimai allazina yasudduna an sabilillah waɗanda suke kare mutane su bi hanyar Allah wa yabghunaha iwaja suna neman karkatar da hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wa hum kafiruna bil akhirati suna masu kafircewa lahira Allah kiyaye
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون نعم واتو wa bainahuma hijabu tsakanin aljanna da wuta akwai shamaki da ya kare tsakanin su wa alal a'rafi rijalu shi a'raf an ce katanga aljanna ce akwai wasu mazaje su an ce mutane ne wadda istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kyawawan su sun yi daidai da munanan su ba zai sa su shiga aljanna ba ba zai sa su shiga wuta ba ahlul a'rafi allazina qallat hasanatuhum wa kathura sayyi'atuhum wato shehu yace su ne waɗanda kyawawansu sun yi kaɗan amma munanan sun yi yawa fa sayyi'atuhum mana'atuhum min dukhulil jannati munanan sun hana su shiga aljanna wa hasanatu wa in qallat ko da sun yi kaɗan mana'atuhum min dukhulin nar su kuma sun hana su shiga wuta fa baqaw fil a'rafi sai suka wanzu akan wannan wato katangan waƙila allazina sushidu wasu sun ce mun ashabul arafidin wanda suka yi shahada ne wa qad dhahabu ila jihadi sun tafi jihadi amma bi ghairi idni al ba tare da izinin ma'aifansu guda biyu ba waƙila wasu kuma sun ce man radiya anhu abuhu duna ummihi wanda ma'aikinsa ya yarda da shi amma bai samu yardan uwarsa ba saboda haka su ne masu zama a araf aw radiyat anhu ummuhu duna abihi ko wanda ma'aikiyarsa ta yarda da shi amma bai samu yardan uba ba yardan iyaye duka sai an samu ba zai yiwu ka samu ɗaya ɗaya wadatar da kai da ɗaya ba saboda kowanne haƙƙinsa daban ma'aifi shi ya ɗauko ka tun daga kana ruhi ma'aifiya kuma ita ta ɗauke ka bayan an sa ka a ma'aifiyarta mahaifanta har aka haifi mutum har ya girma a ƙarƙashinta saboda haka kowanne yana da haƙƙin shi kuma ko sun maka suka ba wannan haƙƙi Allah ya ɗora maka shi ba za ka ce wato ai ubana ba abin da ya muni ni ba zan masa ba to shi ma haƙƙin shi ne kai ma haƙƙin shi ne haƙƙinka ne haka nan ma'aifiya kowa da haƙƙin shi dole mutum ya bayar in ya ba in bai bayar ɗaya ba kuma gashi ba zai samu shiga aljanna ba wakila wasu sun ce العبد الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويعق سادات ساداته أصحاب الأعراف دين wato bawa da yake bautawa Allah amma yana sabawa iyayen gidansa a matsayin sabawansu ba zai samu shiga aljanna ba wakila auladuz zina wasu sun ce ashabul araf din ƴaƴan zina ne amma jiya a shekaran jiya mun karanta cewa dan zina zai shiga aljanna wala tajiru waziratu wizra ukhra ibnu zina din la yadkhulul janna an ce ba wai ana nufin dan zina ba a'a wanda yake zina haka hadisin yake nufi ba ana nufin wanda an haife shi daga zina a ibnu zina kamar ibnu sabil ne ai matafi ne ko shine ibnu sabil ba to saboda haka ibnu zina shine mazinaci ba ana nufin wanda aka haife shi daga zina shi ba shi da laifin komai in ya zama musulmi khalas ba abin da yake kafirci ai ko mutum ya musulunta ma ya zama zai shiga aljanna duk abin da yana yana mushriki ma to me zai hana dan zina shiga aljanna babu abin da zai hana wakila auladuz zina allazina takhallafu تخلقوا بالحرام wanda suka halittu daga haram idan abadullaha tabaraka wa ta'ala idan suka bauta wa Allah amma wannan kauli ne wa qila auladul mushrikin ya'yan mushrikai kaga su ba saba saba wa Allah ba suka mutu to sai ajiye su a arafi aka ce wa yumkinu an yakuna al-jami'u zai yi kuma dukkan waɗannan din ba su ma ashabul arafi ne ulaika rijalun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum su ne mazaje da kyawawan ayyukansu da munana suka yi daidai aw ghalaba sayyi'atum ala hasanatihim fal hasanatu walau qallat tamna'u min dukhulin nar kyawawa ko da kaɗan ne sai su hana su shiga wuta din wa sayyi'atu takathara su kuma munana su yawa hatta mana'atum min dukhuli aljanna fa kanu fi fi suri suri aljanna suka zama a katangan aljanna ya'rifuna kullan bisimahum su mutanen arafidin sun san kowanne mutanen aljanna da mutanen wuta da alamansu bi alamati bayadu ilwuju ilmumin Allah ya ce yau mata biyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh a lahira imanin mu zai dawo fuskan mu kana ganin mutum musulmi ba zaka gane shi haske yake shi ko kafiri duk kyansa ranan aqidan shi na kafirci din zai dawo fuskar sai zama baki buluk wata suwar wuju wasu fusaku sai su yi baki to mutanen arafi suna gane mutanen aljanna da mutanen wuta da wannan alama wana dau ashabal jannati sai su kira yan aljanna an salamun alaikum amincin Allah kukum ya tabbata gare ku أهل أهل الأعراف ينادون أهل الجنة السلام عليكم السلام عليكم سنة تمسو جيسوا يحبون أن يدخلوا ثم سنة سن سشقاء الجنة أما لم يدخلوها وهم يطمعون سنة كدين شقاء الجنة أي ولكن طمعوا في دخول الجنة قال الحسن سيدنا حسن يتي لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها بهم Allah bai sa musu kwaɗayin shiga aljannan sai dai baiwa da yake son yi musu za su shiga laula annahu arada an yudkhilahum aljannata ma atma'ahu fiha ba dan yana son ya shigar da su aljanna ba ba zai sa su kuɗin aljanna ba dalili Allah ya ce ana inda zanni abdi ina tare da zato bawa na da ni shi yasa aka ce mutum in ya zo mutuwa ya kyautata zato ga Allah tabaraka wata'ala duk yanda kake kai kaza ce Allah haka yake haka yake amma banda sabo ba za ka yi kana sabo ka ce Allah mai rahama ne a'a wannan ka shiga cikin wato istidraji ne eh sai na huzaifatu yace bainama hum kadhalika ittala alaihim rabbuka suna wato wannan yanayi sai ubangiji ya tajalli gare su fa qala qum udkhulul jannata ku tashi ku shiga aljanna faqad ghafartu lakum na gafarta musu na gafarta muku kaga kenan da karshe ashabul arafin ma suna shiga aljanna wa idza surifat absaruhum idan aka juyo da wato ganin mutanen a arafi tilka ashabin nari bangaren yan wuta ayi jihata ashabin nari قالوا ربنا يا أبنجدم لا تجعلنا مع القوم الظالمين كذا كسن يا متارد ودرنا كافرين ونادى أصحاب الأعراف wato mutanen a arafin har yanzu za su kira wasu mazaje cikin 'yan wuta sun san su da alamansu qalu ma aghna ankum jam'ukum minan nar ma aghna ankum jam'ukum wato tara dukiya da kuka yi ko ko yawan ku a sai bai amfanar da ku daga barin wuta ba wa ba kuntum tastakbirun da girman kan da kuka kasance kuna yi bai hana ku shiga wuta ba ai istikbarukum an imani fa yaquluna lahum mushirina ila du'afa'il muslimin sai su musu magana suna nuna daunanan musulmai a ha'ula'il ladina aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahma waɗannan masu rauni ne kuka ce Allah ba zai same su da rahmansa ko to gashi Allah ya sa su cikin ta udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun ku shiga aljanna babu tsoro gare ku babu wato bakin ciki na'am wato lokaci ya gabato duk da ma muna kan gaban kisan kusan guda ɗaya ce amma za mu tsaye da ita saboda yanayin lokaci insha Allah sai Allah kai mu gobe mu ci gaba da kisan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم